الرجيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasin na littafin sassauta amalin kudu littafi da ke bayani akan waɗansu muhimman ayyuka na gyaran zukata ayyukan da ake bautawa Allah da su amma ta fannin zukata ayyukan da suka fi sauran ayyuka muhimmanci da duk ayyukan da suke na zuciya ne to suna da alaƙa ne da imani da aƙida imani da aƙida don haka su ne farko su ne kan gaba kafin ibadoji na gangar jiki ko harshe ko dukiya sai ma dai su waɗannan ɗin sun kan kama sun tabbata a zuciya da aƙidan mutum sannan sauran ayyukan suke zama masu sauƙi to Allah ka taimake mu akan tabbatar da wannan muna cikin bayani ne dai akan muhasabatun nafs yi wa kai hisabi waiwaitar kai da bawan Allah zai yi a ina nake ya tafiya ta take ya ayyuka na na alkhairi suke tafiya suke gudana menene kokari na ko sakaci na idan ma akwai kokarin to so ake a kiyaye kuma a ƙara in kuma zinabai da sakaci sun kasance to a yi sauri a tuba a yi ƙoƙarin gyara abinda ainihin aka ɓata a mai kuma madadinsa da kyakkyawa gabanin ƙarewar kwanaki ko lokaci muna nan a zamu tashi tsakiyar shafi na ɗari biyu da tamanin surun min muhasabati salihina li anfusihim surori ko kamanni na yadda waɗansu daga cikin bayan Allah na gari cikin magabata suka yi wa kansu hisabi suke waiwaitar kansu me ke tsakaninsu da Allah ba sa tinkaho da ayyukansu ba su jiji da kai sun yi ayyukan da yawa kuma sun guji zunubai da yawa amma saboda sun fi ‘yan baya ƙarfin imani to sai ya zama kullum suna duba janibin Allah ne girma haƙƙinsa a kansu da kuma gazawarsu wajen godiya da kuma ba da abin da za su iya na haƙƙin amma ‘yan baya domin gazawar imani da raguwarsa aikin ɗan kaɗan ga yawan zunubi ga kuma tinkaho da ɗan abin da ya samu dama shi tsoron Allah ba daga yawan zunubi ba ne ƙarfin imani ne ko ba haka ba inda a ce yawan zunubi shi zai sa a ji tsoron Allah da yawa to da yanzu mafi mutanen da tsoron Allah ko ba haka ba ne zan zunubanmu sun ninninka zunuban magabata ko ba haka ba waɗansu neman da muke fama da su ma magabata Allah ma ya ruha musu asiri ba amma so mai ba ba tsoro da su ba kuma suna nan tuni amma da yawan mu muna ta yi da yawa ma ba ma ma sani ko ba ma jin ma wani laifi ne wasu laifukan ma da yawa waɗanda a magabata suna ganin su gagaruman laifuka na halaka amma mu yanzu jinsa muke kawai wasa ƴar ƙura ce kawai da take muke ratsa ta ba wani haufi sosai Allah ka taimake mu da ƙarfin imani yasa wani ke cewa su magabata san hada wato kyan aiki kyan aiki tare kuma tsoron Allah ga kyawawan ayyuka ga yawan tuba ga yawan kiyayewa da takasansa amma kuma duk da kuma suna yawan jin tsoron Allah shi yasa suke iya muhasaba sosai ce ‘yan baya kuma ga yawan zanibi ga kuma ruɗuwa, ko ba ka bane? Tun ba ma daga lokacin da ‘yan damfarar addini suka yi yawa ba, ina rufin wa'yanda suka ƙirƙiro wa al'umma bidiyoyi iri-iri, musamman ɗariƙo da sunan sofanci da gudun duniya suka raba mutane da hanyar salafus salih hanyar riko da kitabu sunna suka raba kan jama'a tsubi tsubi tsubi tsubi ɗaruruwan ainihin tsubba aka karkasa mutane wanda su ce waliyinsu shi ne cikamakin waliyai wanda ma su ce haka wanda ma su ce haka to ba a san wanne ne na gaskiya ba abin da ke nuna duka makaryata ne in ba ƙarya ba in ba yi wa Allah ƙarya ba ta ma in ta ina ma mutum yake da yaƙinin cewa wannan bawan Allah waliyi ne ya zama tsoron waliyi ma ko ƙaramin waliyi ne ba sai dai tsammani ba a sai dai kyautata zato ko ba haka ba dan shi anin walici ko walittaka a wurin Allah ai abu ne wanda yake Allah ya sifanta shi ala inna awliya awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun me sifa su allazina amanu wa kanu yattaqun al-iman wa taqwa wannan shine imani da tsoron Allah kuma wannan duka abubuwa ne da Allah ne kada ya san haƙiƙar su bayi sai dai su ga alamat ko alamomi ba haka bane amma sanin haƙiƙar Allah ne kam za ka ga wani ka yi tsammanin ya tsoron Allah gaya ga tilin karatu ga tilin ibada amma yana da wani naƙasu a zuciyarsa saboda son ko dai son duniya ko wani abu Allah ya san wannan to darajarsa ta koma ƙasa mu'amala ta amalin ƙulub ɗin ya fi wancan ne sai darajarsa ta fi wancan ne ɗaukaka kuma ka cewa wannan shi ne ya cika makin waliyai to kai ka naɗa shi walittakar ƙaramin matsayi ma balle ka naɗa shi cika maki amma ka suke cewa shi ne duk waɗannan suka raba kan da yaushe har suka samu lasisi suka samu tabbatarwa daga bakin manzo Allah su sun na ga wanda ya rubuta littafi na hadisai da ainihin manganin sahabbai da tabi'ai wai akan maganar falalar maulidi ƙarairayi ne irin na rafida shi'a da makamantansu wanda abu bayi da ainihin tushe bare makama amma sai a ƙirƙiro a ce annabi ya ce masa abin nan sahabai sun ce tabi'ai sun ce ahlul baiti sun ce to haka nan ba ka ba maulidin da aka fara shi a ƙarni na hudu aka fara yin sa gaba ɗaya tsiro da shi sai bayan wafatin annabi sallallahu alaihi sama da shekara ɗari uku aka fara shi a iraq shi ma arbil a nan aka fara yin sa amma wani ya ce ya samu hadisi hadisai hadisai manzo Allah sama abin nan hadisai mauqufa sahabiwa ne ya ce kaza sahabiwa ne ya ce kaza bi kada ko a barzahu aka je aka aka aka je sun sun fada Allah alam to haka nan a ce manzo Allah ya ce dariqa dariqun nan dukan ka mutu akan daya daga ciki zaka shiga aljanna to Allah ka tsare mu daga wannan to rashin tsoron Allah rashin sanin Allah ya ja wa mutane fitina ba ƙyar ƙarama ba to shi yasa sai ai ta zunubi ai ta zunuban ba a damu ba saboda me abin da nake faɗa kullum sun nuna mutane shiga aljanna fa hanya ce mai sauƙi da yawa ma abin da zaka fahimta in kana sauraron su ko kana bin abin da suka rubuta to suna nuna maka ba jajircewa akan riko da shari'a bane zai kai ka shiga aljanna a'a wannan wani amrun ne sanawi wani abu ne kaman na biyu amma abu na farko gaskata ɗarikun nasu ko maslakin nasu gaskata shehunansu aiki da wulidai da sauran nawafil da abubuwa da suka zo ɗaƙos aka ji sun ce ɗaƙos irin waɗannan ibadoji da ba su da tushe da ake cewa ka yi wirdi kaza ka yi zikiri kaza ka yi kaza ka yi kaza to shine ɗaƙos to irin waɗannan abubuwan su ne saboda haka sai ga mutum kawai ya shiriri ce ibada bata dame shi ba sai ga yana hada salloli bai damu da jam'i bai damu da koyi ibada ba baya ke haramun muka saboda an gaya masa cewa akwai wasu nafilfili akwai zikirori akwai wuridai da suke da dimbin lada yawa su shafe zanuban komai yawan su sannan su tsuga a tsuga mutum ladan da zai rikita shi dan ka ji ladan wani ma ka san cewa ai ya ma wuce hankali to haka suke ta yi to da wannan sai zama mutum duk wanda ke jin irin wannan yaushe zai yi wa kansa muhasaba wasu ma cikin su cewa suke yi ai suna ganin idan baka hada ibadar taka da wasu zinubai ma to ladan naka yawansa zai kai ainihin wato ya karo da juna ya ɓannata juna sai dai in kana masa waigi da wasu 'yan zinubai kana ɗan rage masa ƙarfi kasu duk wanda ka ji shi yana faɗin wannan to mulhidi ne ko kuma gaba ɗaya bai ma san inda aka sa gaba ba haka ba ya ladan annabawa yake ya ladan manzanni manzanni ya ladan siddiƙai yake ladan manyan mai a'imma waɗanda suka jagoranci addini annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda shirye zuwa ga alkhairi to yana da lada kwatankwacin waɗanda suka bi shi a'imma din tun daga sahabbai masu bin su a'imma a cikin mazhabobi a'imma a cikin sha'anin hadisi tafsiri dukkan wani abu da yake rimtawa addini sarakunan musulunci da suka bude kasashe da jihadi da albarkacin su aka ci nasara akan kasashe da yawa mu'awiya bin abi sufyan da shi'a suke zagin sa in ka karanta tarihinsa irin yadda ya buɗe ƙasashe na musulunci za ka yi mamaki mai tarihin daula umariyya ya ce akwai lokacin da mu'awiya ya ware kuɗi daga baitulmali ya samar da malamai mutum dubu hamsin ya tura su ƙasashe daban-daban daban suka yi ta yaɗa addinin musulunci suna karantarwa suna jihadi suna kaza. aka ɗauki nauyin su a baitul mali kuma shi ne wanda ya yi in za ka iya kiransa tasha ko kuma wata masana'anta ta jiragen ruwa domin a yaƙi ta kogi da duk ba a yi yaƙi ta kogi ta ruwa amma annabi sassama ya ce ya yi ishara ya ce an nuna masa a mafarki cewa waɗansu za su yi wannan misali har ma gashi gashi gashi kuma mu'awiya shi zartar sai da yasa aka kera jirgi jirgin ruwa ɗari biyar a shiga a tafi amma kaga abin da yake wa'annan duka ladan su bai ci karo da junansa ba bai bata ba kuma kowansa yana tsoron Allah haka irin wannan za a faɗa to mu gode wa Allah da bai saka mu a irin wa'annan banin lunguna wanda ba sa kullewa ba mutum ya nisa an bai sa'a ba dama can ba zai kulle ba dawo ka koma hanyar da ka baro ma kuma sai wani iko na Allah ko ba haka ba dan mutum batan kai ya shiga wani jejin ko ba haka ba to Allah ne dai kawai da ba abu da ya gagare shi zai iya dawo da mutum amma ba sa abu kuma yadda rayuwar ne take da hadari da wani lokaci mutum yana ta yana bilibitu akan mutuwa za ta buge shi shikenan kaman kwaro ya tafi kenan don haka godewa Allah akan shari'a mu ƙara roƙon Allah ya ba mu sabati ya ba mu ikon yi wa kai hisabi Amr ibn al-As radiyallahu anhu ya sabu nafsa Amr dan As Allah da shi yana yana yi wa kansa hisabi Amr dan As shine baban Abdullah ibn Amr wani bawan Allah matashi cikin sahabbai mai yawan ibada da naci sai da manzo Allah sama ya dinga yi masa linzami ko ba haka ba yawan karatun alqur'ani yawan azumi da yawan salloli to dan sani Abdullah ibn Amr shi babansa kuma shine As ibn Wa'il As-Sahmi abokin su Abu Jahl abokin su Walid ibn Al-Mughira Umayya ibn Khalaf da sauran kasurguman kafirai da aka halakar da su a ranar Badar shi As ibn Wa'il As-Sahmi babban kafiri ne cikin manyan kafir amma shi Amr ibn al-As to ya musulunta daga baya bayan tsananin kafirci da yayi eh tada mahaifinsa kamar da yadda Ikrima bin Abi Jahal yayi lokacin da yake tada babansa Abu Jahal sun washi addinin musulunci sun yi abin da ta saka yi kamar Khalid ibn al-Walid Khalid dan Walid dan Mughira shi ma sun wa musulunci adawa ta kin karawa lokacin da yake tada babansa mai kuɗi amma dai Ikrima bin Abi Jahal ya musulunta da ƙarshe wajen lokacin fatan Makka haka nan Walid ibn Khalid ibn Walid ya musulunta shekara ta shida ko ta bakwai bayan hijira kafin a fito Makka da shekara guda ko shekara da wani abu haka Amr ibn al-As shi ma a wajejen wannan ya musulunta amma kowansu ya musulunta to kuma yana dawowa ya hoɓɓasa sosai domin ya fanshe arnar da ya gano cewa yayi addinin musulunci to shine shi yasa da yawa wanda ya shigo addinin musulunci bayan bata Allah ya taimaki sai ga yazo ya fi wanda ya tar a ciki yanzu ko turawa turawa a cikin su aka yi sa'a mutum ya musulunta mai kwazo da yawa a cikin su lokacin kafirci da suka musulunta sai ga kuma sun buya suna ta bada kokari sosai suna sadaukarwa wajen dauka har yanzu ana yin haka amma wanda ya tashi cikin wannan gatan kamar ɗa ne ya tashi cikin kuɗi gaba da baya ko dama da hagu bai san talauci ba bai san komai ba kawai gani kawai abin gashi nan bai mai zai san kimarsa ba amma wanda ya ɗanɗani talauci ya yi fama ya gwagwarmaya da talauci kuma hankali ya zo masa kuma Allah ya buɗa masa to wannan in dai ba wani irin mutum bane ba to za ka ga ya kiyaye abin da ya samu to haka sunnar rayuwa take to Amr bin Al-As yana cikin sahabbai waɗanda anin suka ba da kokari sosai shine mutumin da ya kai musulunci Misra shi ya bude kasar Misra lokacin Umar bin Al-Khattab Amr bin Al-As radiyallahu anhu Amr bin Al-As Allah da shi lamma hadarahu al-maut lokacin da rasuwa ta same shi wato lokacin da ya zo magagin mutuwa lokacin da kowa lokaci yana zuwa masa Allah ka sa ya zo mana da ainihin tawfiki ai mana bishara da ya yato nafsul mutma'inna eh ya yato nafsul mutma'inna aji ila rabbika radiyatan mardiya a ce la khawfun alaikum wala antum tahzanun yawa in mutum ya samu wannan to ya gama ribar rayuwa ya manta duk wahalar rayuwa da yayi in ma wahalar ya sha eh in kuma daɗin ma ya ji ya gane cewa ashe ma daɗin na duniya zai shirme ne da walami ne kur to duk lokacin da ya zo rasuwa baka buka an ɗauri da ya yi kuka kuka mai tsawo wahawala wajha wahawala wajhahu ne ba wajha ba wajhahu wahawala wajhahu ilan jidar sai juya fuskarsa wajen katanga wajen bango ya daina kallon jama'a fata ala ibnuhu ya kulu ɗansa abdullahi bin amr ibn al-as ya dinga ce masa ya abata ya babana amma bashara ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza da nake ganin kaman ka karaya ka yi raki shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai maka albishir da abu kaza bane a qala amma basharaka rasulullah sun fi kaza manzo Allah bai maka bishara da abu kaza bane a zaman ka da manzo Allah sama ya maka albishir da abubuwa da dama wannan bai ishe ka ƙwarin gwiwa misali akan ka daure a wannan lokaci ka kawar da tsoro ba kala ya tafi a gaba da wajihi sai fuskanto da fuskarsa ya juyo fa kala sai ya ce inna afdala ma nu'iddu shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah lalle mafi falala mafi girman abinda muke tare da domin wannan matsaya wannan lokaci shine shaidawa ba mu tantance bauta ba Allah ba kuma shaidawa annabi Muhammad manzo Allah ba mu shakka tauhidi shine dan babu shi kan ba wani abu kuma za a yi tunanin zai amfani ba yawa saboda haka tauhidin nan shine muke abin tanada shi muke kyautata fata akan sa fiye da komai sai ke cewa inni kuntu ala albaqin salat ni na kasance a bisa matakai uku a rayuwata yace laqad ra'aytu ni lalle na ga kaina a wani lokaci can farko wama ahadun ashadda bughdan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba wani mutum da yake tsananin ƙiyayyar maza Allah sallallahu alaihi wasallam ga maza Allah san fiye da ni akwai lokacin da nake ganin ba wanda ya fi ni ƙiyayya ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake kishi da goyon baya da ta'assabanci ga ainihin iyayensa yace wala wala ashaddu hubban wala uhibbu wala ahab wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqatantu wato kuma wala ahabba ilayya ba wani abu da nufi so an akuna ba abin da nafi so ana akuna kad istamkantu minhu fiye da a ce na samu dama a kansa sallallahu alaihi wasallam ta tuna kashi to akwai lokacin da nake ji a raina ba wanda yake ni kinsa sallallahu alaihi wasallam ko ba wani mutum yawa ba wani abu da nafi so kamar a ce na samu dama na kashe ire-iren sa da yawa a wannan suna da yawa amma Allah ta'ala ya ce fasa ya kafi fahimullah Allah zai isan maka su saboda haka Allah ya kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace falau mittu falau falau mutu ala tilka alhali la kuntu min ahli nar to lalle kam da na mutu akan wannan yanayi dakin Allah da manzansa irin wannan to na na zama kan wuta cikin wuta irin yadda babansa irin su Abu Jahal da sauran suka kasance suka yi fada da musulunci suka yi abin da suka yi duka ƙarshe Allah ya gama da su ya halakar da su a badar wasu kuma bayan nan suka zama ‘yan wuta ana shirga su a wata rijiya tsohuwa ko da ke ba duka gawan niki aka jefa ciki ba amma dai an jefa gawa talatin da shida matsala ya tsaya bakin bakar rijiyar dama ta ce rijiya ta gudu ya yi musu magana cewa to ni dai Allah ya ma alƙawari ya cika min na shin kun tarar da alƙawarin da Allah ya maku gaskiya ne sun tarar in sun mutu suna kafirce suna faɗa da manzo Allah ba kuma su huta Allah ya ba shi ba manzo Allah galaba a kansu sun rena shi amma Allah ya ba shi ƙarfi da hujja a kansa kuma sun tarar da azaba jikunan su sun sha takubban da kibau da masun muminai rayukansu kuma sun tafi zuwa ga da suwa da wutar jahannama tintini Allah ka kiyaye mu nan karshe yace to da na mutu akan wannan da karshe na zama dan muta kawai wanda ya mutu akan kafirci muta kawai kuntum ala shafa hubarta min an fa an kaza kun minha Allah ce wa mu'minai yana bayyana musu ni'imar da ya musu yace da kuna gabar wuta Allah ya kwato duk kafiri da ka gani a duniya to bakin ramin wuta yake yana kokarin abkawa idan mummunan rabo ne da shi to sai mutuwa sa ta jiro kansa bai musulunta ba shi kenan ya fada wata kowaye sama haramu ne ya ce Allah gafarta masa don babu magana gafar wanda ya musulunta shi ne ya tsira ya rike musulunci da kyau ya ce falama da Allah da islam fi galmi to da Allah ya sanya musulunci a zuciyata a taitun nabi sallallahu alaihi wasallam faqul sai na zo gurin na je gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa absul yaminaka fali ubayika mi ko hananka eh taffa da kai wato eh mu baya da kai ma na yi alƙawarin maka biyayya fa ba sada yamina sai mika hannunsa na dama don mu gaisa in jaddada biyayya ta gare shi alƙawarin biyayya ta gare shi kalici fa gabattu yadi ya ce sai na naɗe hannuna sai na janye hannuna haka da ya ce malaka ya amur me ya same ka ya kai amur ka ce ya miƙo hannu mu yi musafaha kai alkawari kuma ka janye kala ya ce kuntu sai na ce a rattu an ashtari da ba na fasa ba ne amma ina so ne in gita wani sharaɗi kala sai annabi sun sanar ce masa tashtari da masa wanda sharaɗi ne za ka ditta za ka sharɗanta ƙultu na ce an yi farale a gafarta mai shi ne abin da nake bukata saboda ya san ɓarnar da ya a baya kala ce amma alimta annal islama ya hadin ma kana kabla su masu Allah su masa shin baka sani bane ashe baka sani bane cewa musulunci yana rushe zunuban da suke kafinsa ai in wato ka musulunta to zunuban da ka tsarfata a baya za a rushe su a yafe maka ai dama abin kai tsaye ne ka shaɗanta ba ka shaɗanta ba in ka musulunta an share maka zunuban baya wa'annan hijirata tadin ma kana kabla baka sani bane cewa hijira daga garin kafirci da ba za ka samu damar bautawa Allah ba zuwa ga garin ko kasar imani da za ka samu sukunin bauta ka yi haƙuri ka ƙaura ba ka sani ba cewa shi ma wani yana rushe zunuban da suke gabaninsa gabanin hijirar zunuban ko ka ba'iro ne Allah zai yafe wanda kuma kafirci da sauransu Allah zai yafe wa annal hajja yahdi ma kana qabla shi ma hajji baka sani bane cewa yana rushe zunuban da ke gabaninsa yace to daga wannan lokaci kaga sai mu bayar kenan sai mu bayar tunda ya ya ji abin da dama ya nema cewa ya yi sharadin bai yi bare wannan haka yake za a gafarta masa yace ma kana ahadun ahabba ilayya min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to daga lokacin kuma ba wani mutum da nafi kauna fiye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala ajalla fi aini min wato kuma babu wani wanda ke da girma da daukaka da mutunci a ido na fiye da shi kamar sa wa ma kuntu udiku an amla aini min wa ilalan lahu har ma sai da na zama ba na iya cika ido na da kallonsa saboda girmama shi saboda jin nauyinsa wato mana in kura masa ido yana kallo na ba zan iya ba sai in ji nauyi sai in ji kunyar hakan saboda yadda ke da martaba a gari walau sai ito an asifa kuma a ɗauki da za a tambaye ni mana sifan tashi a daidai lokacin ba zan iya ba dan na yi lam akun amlawa ainihin domin ba na cika ido na da shi a lokacin ya shiga ya shiga musulunci ya rungumi imani da ƙarfi sosai ya musulunta ya share zunuban baya kuma ya rike da kyau yace walau mutu ala tilkal hali la rajawtu an akuna min ahli janna to da na mutu a daidai wannan lokaci na tsakiya wanda na bar wancan barnar ko ban shiga wata ba daidai wannan lokaci da na mutu a wannan lokaci to da zan zaci in zama cikin ‘yan aljanna ba zai yabi kansa ba ba zai kuma dahir ba cewa dahir ba don ba Allah ne ko manzansa ya ce maka dahir ka ɗan aljanna ba ne sai fata amma ina da kyakkyawan zato sun mawali na ashiya in ce to daga baya kuma zango na uku kenan ko sai muka jibinci wasu abubuwa na shugabanci sai muka zama an ɗora mana nauyi ko mun karɓi nauyi na wasu abubuwa ma a dare ma haje fiha ba san yayi ne na zai kasance ba a cikin wa'annan duka duka abin da ke nufin shine zamanin Umar radiyallahu anhu ko kafinsa an naɗa shi shugabanci a waɗansu abubuwa na yaƙi jihadi ko kuma da ƙarshe lokacin Umar an naɗa shi ya zama jagoran yaƙi domin cin misra wanda babbar ƙasa ce babban lardi ne shi ne kasan tafiyar yadda suka yi tafiya da dubin da batar masu jihadi amma shi ne jagora aka bude ƙasar misra babban aiki ne annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wallahi la ilaha illa allah wa karajulan wahida khairu laka min umr na'am yana cewa kuma man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il da makamantan wa'annan to shine ya kai musulunci wannan ƙasa shine jagoranta kuma aka tabbatar da shi ya zama sarkin musulmi sarkin musulunci jagoran musulunci a ƙasar a zamanin Umar radiyallahu har daga baya kuma aka ga wannan babban aiki ne amma dai yana ganin yana tsoron tunda ya yi shugabanci duk da tsarin musulunci ne duk da jihadi ne duk da kaza ne amma saboda mas'uliyya ta shugabanci yana tsoron abin da ya biyo ba kaji masu tsoron Allah ba kamar daga baya ba wanda shi mulkin neman sa ake yi domin mulki domin daɗin duniya ko domin ɗaukakar duniya kuma in an yi shi ko ana yin sa ba a da muhasaba ba a jin cewa me zai biyo baya a lahira sai a yi ta yin abin da aka ga dama to kaga su aikin alkhairi suka yi addini suka bunƙasa amma tsoron takaitawa wanda shi da islamin taimiyya ke cewa su waɗannan bayan Allah ba za ka ce ai ba masu mai bane ba za ka ce an rasa wani laifi ko su ne tare da su ba amma idan ka duba alkhairin su ya dame anin sharrin ya haɗi shanye ko ba ya ya ya ya rinjaye shi kuma da ba za a iya samu kenan ko ba haka ba fa ma man taqulat mawazinuhu wa fi ishkar radiya ko dama haka ne mizani aka samu alkhairi ya rinjaye ya rinjaye to shi kansa ya fi sauran ka gani to to amma kuma duk da haka da yake masu muhasabatun nafs suna da yiwa kai hisabi suna da karfin imani to babu amincewa sai ce to ban san ya karshe na da wannan ba fa iza ana mice ce idan na rasu wala tasamni na iya kada wata mai kukan kururuwa ta bi gawata ban yadda a yi ba a gida ban yadda ba kuma a raka ni da wani wala narun ko kuma a raka ni da garwashin wuta ko al'adar da akan saka misali garwashin wuta da turaren wuta ana turarawa akan hanya to ya ce kar a yi wannan fa'iza da fantamuni idan kun binne ni fashunnu alayya turaba shannan a wani lafazi babu ɗigungunan fasunnu sunnu alayya turaba sannan ko watsa ƙasa a kaina watsawa ƙasar da ake binne mutum da ita ba nauyi ba ne kansa zunubansa ne nauyi ko ba haka ba inda za a iya gina masa wani gidan raga a sama yana shan iska in zunubansa sun rufe shi to ya fi a ce tirela dubu ta juye kasarta a kansu ko ba ka bane dan da za a samu wali Allah bawon Allah don mugunta a ce fajire ne ko su yan bid'a muyawa su ce wannan ya faye fitina lokacin rayuwarsa su kashe shi ko ya mutu su ce bari su masa mu binnewar walakanci ko duk abin da suka yi masa ba ruwan Allah ma kona shi suka yi duk abin suka yi zanibinsa ne zai cutar da shi ko ba haka bane saboda haka wani mutum wani mutum a wasu shekarun baya wai abokin abokin gabarsa ya rasu yana faɗa ba daga ba ke cewa ai wai daga ba ke faɗa ba wai lokacin da aka je binne mutum ya ce sai ya ɗauko wani faskare babban faskari ya duba daidai kayansa ya zo ya rufa wai mugunta ce ka duba bushewar zuciya irin wani saboda tsabar mugunta saboda baya son sa a wajen saka itace ya ce sai ya ɗauko faskare mai nauyin gaske mai faɗi daidai kayansa kar a sa ɗan ƙarami in zai taso ya iya balla shi kenan ko ka duba irin wannan wauta da jahilci ya saka masa miskini bai san yadda lamarin yake ba ai ko gas ka cika kabarin nasa kuma da za a saka banka wuta a ciki ba ruwan Allah da wannan aikin duniya kake shi kuma zai bar duniya yawa ba wanda zai mutu wani ɗan duniya ya asabtar da shi ba wane mutum in mutum a ransa ya riga ya tafi sai Allah dai kawai zai asabtar da shi ko ba wanda ya sai ya kare shi in za a sa shi a cikin kankara a cikin koma me koma me aka sa shi wannan shirman duniya ne in ɗan wuta ne a wutar yake saboda haka saka ƙasar abin da shi yadda suna take daidai ne kuma shi ne gata ku saka ƙasa a kaina ku watsa ƙasa watsawa su maki mahaula kabari sannan ku tsaya kewaye da kabari na kadar matun haru jazurin gwargwadon yadda za a soke raƙumi wai ku samu lahamuwa a raba naman raƙumin wai ku tsaya ku man addu'a hatta asta'ani sabikum har in dai biki da ku wa an jira wa an jira ma za ku raji raji bihi rusul rabbi kuma in duba abin da zan tankawa manzannin ubangiji na sune mala'iku masu tambaya to wannan kayyade cewa a tsaya har gwargwadon yadda za a iya fede raƙumi a raba naman ya faɗi wannan amma bai rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana so a masa haka abin da ya tabbata a sunan annabi sallallahu alaihi wasallam shine idan an binne mutum a roƙan masa gafara a masa addu'a tabbata amma babu taqayyidi babu kayyade cewa ya kai lokaci kaza ko gurgurda abin da ya sabo gare shi sai yayi kuma kada wani ya ce ku kawo kaza ku kawo kaza a ce masa ba za a kawo ba ai ba aikinsa ake aka zo yi ba ko ba haka ba hakurin wai ka ce mana wai ku kawo alam na shara wani ma sai ya kawo abin da ba ko kama bai yi ba sai ya kawo ya zo gaiso mara lafiya ce a kawo tabbatiya da misali ƙur'ani duk ƙur'ani ne amma misali ko kamance kamar ma da suke faɗa ba yi babu ko ba haka ba duk shirme ne kowa ya addu'a ya Allah ka gafarta masa ka tabbatar da ainihin abin nan dugadugarsa da harshensa wajen amsa tambayoyi mala'iku shikenan kai abin da kai ka tafi ba sai ya kai wannan ɗin ba shi ne abinda suna tabbatar su sauran wani abu wanda ba wannan ba wannan wani abu ne da rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi fa idan al salih to kenan hali wato na ukun da ya sami kansa a ciki na nadama da tunanin da tsoron abin da zai biyo baya to wannan natijata anna amrun al-asi hasaba nafsuhu sakamako ne na cewa amur dan as ya yi wa kansa hisabi sosai shi yasa da khalafi ashiya ya shiga wa'ansu abubuwa na shugabanci ko jagoranci huwa yakhsha ala nafsihi minha yana ji wa kansa tsoron abin da ya biyo bayan wannan tsakaninsa da Allah na haƙoƙin Allah ko haƙoƙin mutane wa huwa inda al-maut al-an yana a gabar mutuwa yanzu yakhsha ala nafsihi yana jin tsoro akan kansa to wannan karfin imani shi yasa kada cewa sahabi ne wanda alkhairansa mun tabbatar sun rinjaye anin laifukansa in ma yana da su nesa ba kusa ba haka sahabbai suke babu fasiki a cikin sahabbai babu ainihin wani fitaccen za ka ce wannan fasiki ne ko kuma wani azalimi ne su sai dai ajizanci ko za a iya samu zaibin ya auku amma dai yawa ko wani tawili ko kuma dai wani abu na san rai din amma wanda ba za a iya zama a cikinsa ba za a yi nadama a tuba amma da yawa abin da ake gani bai dace din ba in ya faru to yawanci kuskure ne ko tawili ne yawa abinda ba rasa din ba su tatu ba ko kuma ayyukan su na alkhairi su rinjayi wannan shine matsayin sahabbai ka duba littafin minhajus sunna da shehu da islam ibn taymiya yadda ya ta kokarin kare martabar sahabbai bayan wani babban malami shi a wannan karni karni na takwas yayi kace kace da ɗanin sahabbai yayi masa martani ba karami ba Allah ya saka masa Amr ibn al-As yayi wa kansa muhasaba lokacin mutuwa wannan shine abin fahimta wanda kuma kenan wannan nuna dama yana yi don wanda ba zai yi baya yi dama ba zai yi ba a lokacin ai wanda baya yin abu ba a fafa gora ranar tafiya ko ba haka ba a ce mutum ya yi rayuwarsa ta masha a kurin sannan sai ya zo mutuwa ne sai wannan abin da yake ainihin a kansa shine zai zo ya mamaye shi yanzu Allah cika mata imani Hanzalatu radiyallahu anhu hasibu nafsa wani sahabi shi ma hanzalatul usaidi hanzalatul usaidi Allah ya da shi yana yi wa kansa hisabi hanzalatu limaza ittahama nafsahu bin nifaq me yasa hanzala al usaidi ya tumi kansa ma wai shin ko nifaqa ne da shi bai gane ba faqala yace na faka hanzalatu yace ai hanzala din nan yana nufin kansa da munafinci ya shige shi yake faɗa wa sai na ba za mu kanta hadisin natijatul muhasaba wa tafakkur sakamakon natija a muhasaba da yawa kansa da tunani da yayi to shi yasa ya kai ga tumar kansa kada fa ya zama raunin imani ko kuma rashin sa ko koyi wani abu na shirka ko kafirci shi ya jawo yake jin wani yanayi na canjawar yanayi da yake ji zuciyarsa wani lokaci kamar da cikar imani wani lokaci zai je shi haka nan kamar sakayo haka ga hadisin fa an hanzalatul usaidi an roto daga hanzalatul usaidi qala mai riwaya yace wa kana min kutabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi hanzala al-usaidi yana cikin marubuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saktarorin da suke yarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rubutu suna da yawa sun kai mutum ashirin masu tarihi ko tsira suke cewa daban-daban daban-daban daban mu'awiya bin abi sufyan yana ciki to hanzala al-usaidi yana ciki shi ma yake cewa laqiyani abubakar abubakar as-siddiq ya gamu da ni mu haɗu da shi a madina wataran faqala yace min kai fa anta ya hanzala ya kake jin ka kanka ne ya hanzala kala hanzala ce kuntu ne ce na faɗa hanzala sai ce kai hanzala yana nufin kansa munafinci ya shige shi haka nake so kala subhanallah ma ta kulu ce sarki ya tabbata ma Allah me kake faɗa nifaka kuma abin da muka sani ma'anar nifaka a shar'ance wato shine ɓoye kafirci da kuma bayyana imani wannan shine asalin nifaka babban nifaka ko kuma karaman nifaka ta aiki mu'amala baki biyu ko kuma misali sabanin abin da mutum yake bayyanawa a babin mu'amala mutum an yarda da shi amma ya kariya ko ha'inci da sauransu kamar hadisin can ayatul munafiki salasun ko idza hadasa kaza wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan a wata riwaya wa idza khasama fajara wanda wannan nifaka ce ta aiki duk da cewa yana tumar kansa ko nifaka ta shige shi ya kai ya ce mata abubakar ya ce masa subhanallah sarki ya tabbatar ma Allah eh jumla ta tasbihi da ake faɗa idan wani abu ya bidiro mai girma ko wani abu da ya bada tsoro ko mamaki mata ko me kake faɗa irin wannan magana ce mai nauyi kala kamar yana ce masa me yasa ka faɗi haka me dalilin faɗar haka kala hansala ya ce kotu sai na ce masa da kone inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na gane na ga cewa mu sahabbai muna kasancewa gurin masu Allah sallallahu alaihi wasallam zakiruna bin nari wal janna to sai fadakar da mu aini akan wuta ya kwadatar da mu aljanna hatta ka an nara ya aini har sai mun ji kanmu a daidai sanda yake mana wa'azi da kwadatarwa kamar muna ganin aljanna ne da wuta din gasu a gabanmu yadda zukatanmu suke shara-shara shafafiya abinda suke kira shafafiya kamar gashi abu nan shara-shara haka sai muke ji in muna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam am yace fa iza kharajna min inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to amma idan muka fita daga gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afasnal azwaja sai mu je mu yi cuɗanya da mata wal aulada da yaya waddai'ati da sana'o'i sune dai'at harkar noma harkar kasuwa sana'a aiki waye da waye ka je gida aka dame ka kawo kaza kawo kaza ba kaza kuna ce fa ce ganin jiya da na shekaran jiya ma baka bayar ba ga na yau an yi amfani da kaya kaza na sana'a duk an tara kaga dole a ɗaya rage a raba ma hankali a rage ma natsuwa in ka fita can ma kuma musamman ma irin yau a musguna ma ka hanya wani yaro ɗan cikin ko jikan kama sai musguna ma akan abu hawa haka kaso aka to sai kaga abubuwa sun canza to rayuwa tun da take zama tana da irin wa'annan sai dai kawai canja rayuwa ya sa abin ya canja salo ko kuma ƙara yawa yace to in muka yi fama muka yi gogayya da mata da yaya da sana'o'i wanda sai sai mu ji mun manta kasiran da mun manta kasiran da yawa sai mu ji irin karfin imani shara-shara kamar muna ganin aljanna da wuta din nan sai mu ji abin ya sane da yawa asalin sa akwai amma kuma dai sai mu ji yayi ƙasa ha kan Abubakar ne Abubakar sai ya ce fa wallahi inna lana alqamis laha ba ku zance ya girma kenan ta ce na rada da Allah ai ko mu wace yana nufin kasa muna jin wannan to in wannan shi ita ce matsala to lalle akwai mu ma muna jin wannan ni ma ina jin wannan ai dan adam kan duk dan adam dole sai ya ji wannan manzanni ne waɗanda Allah ke kare su yawa manzanni ne Allah ke kare su dai wannan din baya kai su ga fadawa cikin wani laifi to amma su ma bukatu dai na dan adam su saka su misali wani yanayi na ɗan adamtaka a fusata su ko a sa su farin ciki da su yana faruwa mala'iku su saboda su ibada ta ruhi ne kawai ma ɗan adam saboda gangar ciki ba zai taɓa yiwa ya zama ainihin sashe guda ba ya zama ruhi ne kawai kamar mala'ika su mala'iku ta su dama an yi su su zama ibada kawai ibada kudurin kawai saboda haka ba su bukatar ci ko sha ko mallakar abin duniya ko aure ko wani ba su buka haka yadda aka halitta sa su aka dasa su dinga ibada haka suke to dan adam kuma an nau'anta rayuwarsa gangar jiki da ainihin rohi saboda haka dole ya samu irin wannan shine ma famar wa in yayi kokari ya rinjayar da bangaren rohin to wannan nasara kenan kuma shi zai taimake shi duniya da lahira ice to fandalaktu ana abu bakarin kaga tambayar ta wuce abubakar ya warware ta kenan warwarewa mashkilar abubakar ba zai warwarewa hanzala ba dan shi ma ya ce yana fama da nau'in irin wannan duk da cewa shine siddiqin wannan al'umma fiye da kowanne fiye da siddiqan duka al'ummomin da suka wuce sai muka tafi da abubakar hatta da khalna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har muka shiga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qultu nace na faka hanzalatu ya rasulullah hanzala fa munafinci ya shige shi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma zaka me ja wannan kuma menene haka qultu ya rasulullah sun ce ya manzo Allah na kuna inda muna kasancewa ne a wurinka abin da yasa na faɗi haka tuzakkiruna bin nar kana faɗakar da mu kamar gargadi da wuta sai mu kiyaye kafirci mu kiyaye sabon Allah mu kiyaye zanabai don gudun wuta sai mu ji a lokacin kaman ba za mu taɓa sake yin wani abu da zai iya kai mu ga laifi ba wal janna kuma kana tuna mana aljanna kwaɗaita da mu hatta ka ana ra'ayi aini har ka ce mu muna ganin abin da kiri haka zahiri bai za ka rina min indika amma in mun fita daga wajenka a fasunan azuwata sai mu gauraya da mata walwala da yara wadda ya aji da sana'o'i da sina kasira sai manta da yawa abin da ne faɗa wa abubakar wannan shi ne ya sa wato shi yana tuhumar canjin da yake samu in ya tayi daga makarantar maza Allah ko masallaci makarantar da yake wanda dama ɗabi'a kai ya zaga nan da muke wannan darasi a za ga yanayinka ya ya koma gurgurdan imaninka da takawarka da san lahira da sauransu ya karu sannan ake karanta alqur'ani ko ka ko kai kada ka zauna kake yi balle in ka zauna ana misali tazkiri haka tunatar faɗakarwa yasa ake son yawan wa'azi shi yasa aka sa hudubobi da sauransu amma ya ka tashi kaga aka shiga harkoki to abin sai yana can ƙasa sai ya ɗan koma ƙasa haka sai a sake tada shi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi na rantsa da wanda raina ke hannunsa lau ta dumuna alama ta na in da za ku iya dawama akan yadda kuke a gabana imanin naku tsoron wuta kwaɗayin aljanna shara-shara kama kuna kanin gani to wafi zikiri kuma a ce kuna cikin tunawa ko da yaushe zuciyar ba ta ɗan gafala ba ta fakuwa imanin baya yin ƙasa da safa har kuma mala'ikatu ala furush to da mala'iku sun zo suna gaishe ku sun zo suna gaishe ku suna musafa da ku a kan shimfidin fa fi darikum haka ma a hanyoyin don kun zama ƴan uwansu kenan ko ba haka bane yawwa to amma ba a kallafawa dan adam ya kai ga wannan mataki ba domin ghairu maqduri ali abu ne da ba za a iya ba eh in aka yi haka to ya zama takalifu ma la yuqaqu tilasta ko kallafawa bayan abin da ba za su iya ba don me saboda ainihin shi kabdatun mitsinil art wani fatun min ruhillah yawa damka ce daga ƙasa ba haka bane Allah da nau'ukan ƙasa Allah ya halitta Adam alayhi salam suna yi busa masa da fatun min ruhillah ka gani saboda haka wannan damkar ƙasa to ita ce jiki to yana buƙatar ainihin ruwa yana buƙatar abinci yana buƙatar to shine kaga jiki tana buƙatar ci da sha da aure da mallaka da abubuwa da yawa to anan kuma abubuwa ne na nan ƙasa dole akwai buƙatar ko da ma a mataki na ƙasa ne dole akwai buƙatar wani akwai abin da ya zama na dole sai da shi akwai abin da ke da muhimmanci ko bai zama dole ba akwai abin da ya zama kuma na ƙayi to akwai buƙatar wani janibin ruhi kuma rai kuma wannan shine na sanin Allah tunanin lahira da sauransu to tunda ka haɗa wannan to kowanne akwai lokacin da zai samu rinjaye ko ba haka ba in ka je kana kasuwanci kana me kana me to wannan janibin gangar jiki ne dole ya dan yi karfi a daidai wannan lokaci in ka koma masallaci kana sallah kana ibada kana karatun Qur'ani kana zikiri kana kaza ka jingine wancan sai wannan in kuma ya samu karfi to amma in wannan janibin ruhi yana da karfi ya samu abin da ya karfafe shi ilimi karfin imani yawan tunawa da sauransu to ko da a lokacin da bangaren gangar jikin ne to asalin wannan din yana nan saboda haka ba zai barka kai nisa ba sai dai zai dan rage maka wancan din to da haka za a yi ta yi yani ja kama bangaren ruhi ya karbi ya jagoranci wancan to shikenan da wanda za ka yi nasara a yi galaba amma duk wanda ya tsammani zai iya tajridin gangar ciki wai ta koma kamar ruhi kamar yadda wasu gulat na sufiya ko zuhad masu da'awar zuhud to wannan sai ya kai ga kuma kangarewa wato sakin hanya shine ruhbanawa daga cikin kirista suka yi zurfafa har kaga wasu sun haramta wa kansu abinda Allah ya halatta wasu na tafiya ba takalmi wasu na azabtar da kansu da azumi wanda ya ba irin na shari'a ba suna abubuwa da yawa ba sa aure ba sa waye to duka wannan sai zama wai suna kokarin su mai da kansu kan mala'iku ba zai yi ba yawwa saboda haka tsarin manzanni da mabiya manzanni shine a bar yan adamtakar a yadda asalin ta yake ci da sha da bukatu duka amma na halal da adalci kuma su din ma kada a yi zali da zai shagaltar me sannan a bawa ruhi karbi wannan dan adam zai iya idan akwai himma da tawfiki na daga Allah to shine kuma abin da shari'a take kokarin dora mutane a duk wani tsarin da aka zo da shi da sunan addini da ba wannan matsakai matsakaicin yanayi gudanar da al'umma ba to wannan zai zai tabe ne zai zama karshe da hasara to shine yace walakin ya hanzalatu sa'atan wa sa'a sai ce amma wato wannan ba zai yi ba ya kai hanzala a samu lokaci zuwa lokaci dai ana faɗakar sosai ɗin yanayin da za a samu ƙarfin imanin ya zama shara-shara ɗin ya zamanto lokaci zuwa lokaci lokaci zuwa lokaci a ɗan tsakankanin kuma dai yawa a samu fisgar wancan ɓangaren na gangan jiki da wannan shi ne abin za a iya yi a rayuwa kawai salasa marati yana faɗa masa sau uku yawa rawwi hol quluba sa'atan wa sa'a wato ku sama wa zukata sararawa ko nishaɗantarwa lokaci zuwa lokaci da abin da ya halatta da abin da yake ja'izi ne abin da jiki ke bukata yasa za a ce a sha daga halal yawa ko mai kyau ne ko mai daɗi ne wannan ba laifi ba ne in dai ba zari aka yi ba ko kuma in ba haramun aka ci ba ko kuma in ba ɗora wa kai abin da ba za a iya ba wannan guzari ne na tafiya akwai babban malami da ake kira sufiyanu sauri rahimahullah ya rasu shekara ta 161 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Abu Hanifa ya riga shi rasuwa da shekara 11 tabi ne shi ma garin su ɗaya da Abu Hanifa babban malami ne babban mai tsoron Allah masanin hadisi masanin tafsiri yana da masami mashabi ma misali mana a fiqh za a ce Sufyan Sauri ya ce kaza da kaza da amma dake yana da wadata gurgudu yana cin abinci mai kyau yana ainihin abin nan kuma yana kyautata wa jama'a yana abin da ya kamata har ya cewa yake yi shi jiki kamar dabba ce doki ko raƙumi da kake tafiya a kai in baka ba shi abinci mai kyau ba ko kula da shi ba zai yi ma aiki yadda ya kamata ba amma zari shi ne kuma zari ya yawa kuma ya kiba da yawa ba zai ma aiki yadda ya kamata ba saboda haka ka ci halal ka ci daidai misali kai bacci daidai misali kar ka yi zari cikin cin abinci kar ka yi zari cikin ainihin wato bacci akwai wanda yake bacci ma wai wai jin daɗi ne a yi ta bacci a yi ta bacci an kwana ana bacci sannan a yi hantsi ko a kusa raba ne saboda ana da dama wannan kashe kai kashe lokaci lokaci muhimmin abu ne ya kamata a yi bacci daidai yadda ba zai ci karo da maslahohin rayuwa da na addini ba wannan shine matsakaicin yanayi da musulunci ya zo da shi duk wani tsari wanda ba wani ba khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka wasu na ta ba irin waɗannan mutane tawile tawile amma dai kuskure ne wanda yayin cikin mutanen kirki yayi kuskure za a ce kurum wanda kuma dama da gangan yayin nufi bid'o'i to dama dan bid'a ne illa iyaka amma khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawahu muslim muslim ya rawaito hadisi lokacin namu yayi to sai mu tsaya nan bayanan gaba suna da tsayi Allah ka datar da mu Allah kyauta mana ani aqiba Allah ka ba mu ikon koyi da bayin ka na gari eh wanda suka yi aiki da littafin ka da karantarwa manzon ka sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana afwa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم